بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى مدين وبعد na mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan rana ta juma'a sha hudu ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu miladiyar isa alaihissalam 2022 insha Allah za mu ci gaba da karatunmu a cikin suratu yusuf inda muka tsaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت كج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا شل الله وقلنا شل الله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما سمعت بمكرهن yayin da ita zulaiha'u ta je makircin mutanen gari suna mata raɗa suna ɓata mata suna wato suna annamimancinta a cikin gari arsalat ilaihinna sai ta aika wa su manya-manyan annamiman da takardan gayyata cewa su zo tana da wani biki da za ta yi kamar dai wani ɗan refreshment haka da a ɗan sha abin sha a kamar dai yadda akan ce ko birthday ko wani abu dai irin dai da wasu suka saba yi to sai ta aika ta ce tana da zama da su za su yi za ta gayyace su zuwa walima ko wani biki wa ta dallahunna mutaka'an ta tanada musu abin da ake yanke shi a gincire haka a gice wato abinda ba a yankansa haka haka tira ake yi haka ake yanke shi domin da yanka haka haka ne ba zai kai ga abinda take nufi ba amma yankan da zai zama tira ne haka shine aka ce kaman ko leman zaki ko wasu abubuwa dai irin wa'annan na'am wa'atat kullu wahidatin minhunna sikina ta ba ma kowacce su wuka ba a ce wai irin a yanka aka kawo ba kowa dai irin ya yanka da kansa ta ba su wuka ga wuka a sun bikin bature ma haka yake a sa wuka a sa cokali a sa kayan gida ne na alfarma gidan mulki tunda gidan sarauta ne gidan his excellency to aka haɗa irin wannan su kuma matan manya-manya dai masu jin kansu ta ba ko aka ba kowace da wuka da kayan yanka a gabanta shikenan suka haɗu kuma dama duk daga aka zo irin an haɗun nan ana ɗan raɗa an ce nan ne gidan yusufun nan an ce ai da mu ce tun ma a gida za mu je an ce yusufun nan yana da kyau bala'i kaza kaza za mu ga waye yusufun nan da wannan mata ta shagalta da shi yau ta gayyace mu bikinta kaza kaza kaza to ita kuma sai ta ce wa yusufin yau da akwai muna da hidima babban biki kuma lalle za mu yi manya-manyan baki don haka ka shirya na musamman ba mu son a yi zama a fito irin fita na kaskasci mu gidan sarauta ina son mu ga an ko yaron mu ne zama ya fita fitan da ba za a raina mu ba shi kenan to wannan ya sa ta yau da zai shi bisa ya yi kwalliya ya yi ado ya na fitan hankali shi kenan sai ta ce ga ɗakin jira haka sai aka ba shi nashi ɗakin daban ɗakin yana daidai da yadda za a fito reception kawai wajen taro za a fito ɗakin taro daga an buɗe cikin ɗakin taro za a fito to su suna nasu hidima shi kuma yana nashi aiki to shi kenan lokacin da aka cika kowa ya zaƙo aka jima aka yi ta ɗan ɓata lokaci kowa ya zaƙo a fara hidima kuma ana ta haifin magana kufin ba kaza kaza ina yake kaza to can bayan an gama haduwa ta fito an zo an zauna sai ta ce ina yusufu fito mana to ka so ana ta an fara dan cin abinci an fara ferewa haka kowa zai fere ya ci abu to an kaga dama suna da suna da niyyar su ga waye yusufu kuma gashi an fara biki bai fito ba kiran cewa ina Yusuf kaga duk hankalinsu yaya ana taro ba mu gaisu ina Yusuf yake ce na fito mana fito ikhruj alaihinna fito musu fito wajen hidima na'am shikenan yana fitowa yazo ya tsaya sai an ce masa ga wurin zama su kuma ganin sa suka daga ido suna ta kallon sa falan ma ra'awnahu yayin da sojan shi aka barnahu sai suka girmama sha'anin sa hankalin su duk ya bar jikin su wakar tsana aidiyahunna a maimakon suna yankan lemo sai suka kama fere hannunsu ba su ma san suna firan hannunsu ba suka jijjima kansu ciwo da wukake da suka ga abin da ya faru suka ce hasha lillah tsarki ya tabbata ga Allah ma haza basharan wannan ba mutum bane san wannan ba mutum mutum mai kyau haka mai wannan irin sifa kai wannan ba mutum bane in haza wannan bai kasance ba illa malakun sai dai mala'ika ne wannan ba nau'in mutane bane mala'ika ne kawai ka san mu mutanen mu anan mun fi rinjaya da aljanu ko ana magana wannan aljana ne ko wannan ba wannan aljani ne ba mutum bane to su sai suka ce mala'ika saboda sun sun fi mu sanin abin da ya dace saboda aljani ai shi ba kyau yake da shi ba mala'ika shi yake da kyau wannan ba wani abu ne sai mala'ika karimin kai mala'ikan ma ba kowane irin mala'ika ba sai mala'ika wanda yake ya isa ya haɗu na'am قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين نعم wato kyawun annabi yusufu shi yasa har suka ma mance da cewa suna yanka hannunsu ba su ma ji zafin yankan hannun ba wannan yana nuna idan aka kawo abin da ya fi ƙarfin hankalinka ya ɗauke hankalinka ya mantar da kai ya shigantar da kai ka manta da kayi wani abu ma kamar yadda tsoro ma ya mantar da mutum ya ji ciwo sai kai ta taka tsaya kai ta yayyanke kafanka baka san ma ka yayyanke ba sai ka je tukunna ka ce ashe na ji ciwo jini ga kafa na fasa kafa ko menene to haka shi ma kyau ma yana haka shi ne kyau yake ce mana inda a ce muna ganin mala'ika da haka mu ma za mu rikice ba za mu iya gane ba za mu hankalinmu ba zai zama ya fita a jikinmu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ga mala'ika jibrilu farkon gani a bisa surarsa ai ba wai tsoro ne irin na abubuwa marasa kyau mai firgitarwa ya gani ba a'a abu ne zaka ganshi mai kyawun da ya wuce hankalinka ya dauke hankalinka kamar yadda ka san haske yake ɗauke idanun mutum to haka ne shine sai sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kamar ya suma na'am ala sai da ta ga haka ta yi dariya ta ce fa zalikal ladzi zalikun ladzi lumtun da ni fihi wannan shine yusufun da kuke zargi na cewa wai na tagantu da fansa kwana da kwanaki muke yi a gida ɗaya ban taɓa yanke hannuna ba amma ko gashi na rana ɗaya shigowanku gida kawai kun yayyanke hannunku ashe na fi kuma ƙoƙari na fi kuma abin nan ta fito musu da abin da ya sa ta tara su shikenan da yake tsakaninsu ne mata kuma an ce da mata su yawanci sun haɗu to sai dai Allah ya sauwaka sai ta fito da sirri ta ce wala ƙarwawar tuho an nafsi na neme shi ta gurin kansa ba tare da sonsa ba fasta a sama ya kame kansa ya ƙiyarda amma wala in lam yaf'al ma amuruhu wallahi in baya aikata abin da nake sa shi in baya aikata abin da nake sa shi la yusjananna wallahi sai na sa an kai shi kurkuku an kulle shi in dai zan rinka cewa yayi kaza bai zai yi ba to sai na sa an kai shi kurkuku an kulle shi wala yakunan wallahi sai ya kasance minas sagirina daga kaskantattu ne
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف أني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين
نعم shikenan da suka ji irin abin da ta faɗa shikenan ka san mata ƙarancin hankali wasu suka tausaya mata ce to kai yaya za a yi mai gidanka ita ce fa mai gidanka uwar gidanka a nan kana da wani gadara da ya wuce ita ne duk abin da ta ce maka kai ai dole ka yi mata a matsayinka na yaron gida saboda haka daga yau kar ta sake neman ka ta ce ka yi mata abu ka ce ba za ka yi ba to shi kenan annabi yusuf ya ji irin abubuwan da suka faɗa ala sai annabi yusuf ya ce rabbi ya ubangiji na astijinu ahabbu ilayya zama kurkuku ya fi min mimma ya da'una ni ilayhi akan wannan abu mai muni da suke kira na zuwa gare shi an ce wani malami daga cikin malamai ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam a mafarki saboda wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi yace mumini mutuwa takan masa sauki har ran sai ya fita daga jikinsa bai sani ba a cire ransa a jikinsa kamar yadda ake zare filin zare ko kuma kamar yadda ake cire zare a cikin kamu ko kamar yadda ruwa yake tsiyayewa ba tare da ka sani ba wannan shine sifan mumini inji manzo Allah ko da yake wani wani ɗan hauragiya wai shi ya san sunna ya zo da cewa wai ai annabi ya ce almumin ya mutu bi arakil jabin mumin yana mutuwa da kyar da makyarkyata ne goshin sa yana kamar da goshin da da zafin a'a wannan bai fahimci abin da ake nufi ba arakul jabin baya nuna wai wahala arakul jabin baya nuna wahala arakul jabin yana nuna wahala arakul jasadi shi yake nuna wahala gumin jiki gaba daya amma arakul jabini ai shi wani lokaci ma yana nuna nishadi ne domin in kana cin abinci za ka ga har goshinka yayi gumi ko ba haka bane don haka mafi yawanci wani lokaci gumi dan gumin goshi baya nuna wai wai wahala to kuma ayan ƙur'ani duka takan fassara hadisi inda a ce ma'anansa kenan duk mumini shi zai mutu cikin wahala rai na fita da ƙyar kafiri kuma ya fita cikin daɗi kenan ran sana fita da daɗi to ai wannan ma malamin bai ma san me yake ba ko yana fassara ƙur'ani kuma ai ai ga ayan alƙur'ani ma ta nuna mana abinda wannan hadisi yake nufi ai shi manzon Allah duk maganar da yake yi a hadisi ai litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ne ai sharhin qur'ani yake to qur'ani ne yake mana wannazi'ati garqa shine na kafiri wanda mala'ikun da suke zarar mumin dan kafiri da tsanani ko wannashidati nashda da mala'iku kuma masu zarar mumini sululu kuma ka zo ka ce wai mumini wai wai mutuwarsa mutu ko dan ya ga watakila wallahu alamu ko mafi yawanci haka ustazai ko wallahu alamu ko haka suke gani to manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ce mumini yakan mutu ne bai ma jira adadin mutuwan ba wannan kuma hadisi imam ahmad ya fitar da shi daga hadisin barra dan azib manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mu'mina mu'mini idza kana fi qida'in min ad-dunya in ya zo rabuwa da duniya wa iqbalin min al-akhirah da fuskantar lahira nazala ilaihi mala'ikatun min as-sama sai mala'iku su sauko masa daga sama bizul wujuhi masu farin fuskoki ka anna wujuhahum ash-shamsu yanda ka san fuskokin su kace rana ne ma'ahum kafanu a hannunsa akwai likafani min akafadil janna daga likafanonin aljanna wa kanudun da turare min kanudil janna daga turaren aljanna hatta yajlisu minhu har sai sun zauna sai su zauna masa maddal basar iya inda idan sa zai kalle su saitin idan sa za su zauna su je wajen kafafunsa inda idanunsa yana kwance yana kallon su sun mai ji'u malakul mauti to wa'annan mala'iku kyawawa masu ban sha'awa masu jan hankali su ne za su zo to kyawunsu da jan hankalinsu sai ya ɗauki hankalin marar lafiyan da zai rasu mumini kenan sai mala'ikan mutuwa ya zo hatta ya jilisa inda ra'asi har ya zauna wajen kan shi wannan mumini fa ya ƙulu sai ya ce marai ayyatu hannafsu tsayi ba ta ji ko ya ayyatu hannafsu mutum inna ya ce ya ke wannan rai mai tsarki ikuruji ila magafiratin min Allah ki fita wajen gafaran Allah wa ridwanin da yardan Allah qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fata karuja sai ran ta fita fata sila ta rinka tsiyayewa kama ta silul qataratu fitiqai kamar yadda ruwa yake tsiyayewa daga salkan ruwa Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi a lambar hadisi na 17803 to kaga wannan ya nuna wancan magana bai wancan mutumin bai fahimci menene arakon dabini ba to shine to sai wani malami ya karanta wannan hadisin kuma ina jin shi ma irin wancan abin ya dauke shi cewa ga an ce innal maut sakaratu manzon Allah lokacin da zai rasu ya ce mutuwa tana da magagi ko irin dai wannan to kuma yaya za a yi a ce kuma mumini yana fita ne ransa babu wahala to sai yayi mafarki yayi mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya rasulullah ka ce mumini ransa na fita da jibin goshi yana ransa na fita ne da jibin goshi baya jin magagin mutuwa to ko za a nuna mana mahallar shahidi a cikin alkur'ani sai ya ce masa akwai mahallar shahidi a cikin alkur'ani zai ka karanta alkur'ani daga farkonsa har ƙarshensa sai wannan bawan Allah ya farka ya je kama karatun ƙur'ani yana ta karanta yana lura yana ta karanta tunda karatu ne ake son na tadabburi afala tadabbaruna alqur'ana yana karanta daga farko har ƙarshe bai gane ba sai sake mafarki da manzo sallallahu alaihi wasallam yace na karanta alqur'ani dukkansa ban gani ba yace masa je ka sake karanta shi dai zaka gani yace sake karanta shi wannan yana nuna duk karatun da kai alqur'ani kowane lokaci in ka sauke shi yasa malami suke cewa sai ka fahimci wani abin da da baka fahimta ba ya sake karanta shi har karshe bai gani ba sai bayan haka sai sake mafarki sai ya ce ya rasulullahi ban gani ba dai sai ce je ka karanta suratu yusuf shikenan sai je ya karanta ya karanta suratu yusuf din amma ya ce sake karanta qur'anin amma ya nemi wannan a cikin suratu yusuf sai karanta su ya karanta qur'anin ya zo suratu yusuf da ya zo wajen karatun falamma ra'aynahu akabarnahu wa qatta'na aydiyahunna ko sai ya fahimci anan ya fahimta cewa ga kallon aya ta ga akwai isharori alkur'ani da yawa da ba buka da'un nasu ne da guri suke ganewa ba sai fa su ga kallon kallon mutumin da ba bai kai mala'ika ba saboda kyansa da kwarji da daukan hankalinsa ya sa abinda ake jin raɗaɗinsa na yanka an yanyanka hannu ba a ji ba ashe abinda yake da raɗaɗi ba wai mutuwan ba ta da raɗaɗin ba ne eh mutuwan tana da raɗaɗi kamar yadda manzon Allah ya faɗa tana da sakaratu amma kuma kyawun kallon fuskokin mala'ikun da manzon Allah ya faɗi cewa za su tsaya su daura da idanun mutum sai ya ɗauke masa jin wannan raɗaɗin har jibrilu ya cire ran bai ji zafin ba sai ya faɗi wannan sai fahimci wannan wannan yana cikin tafsirin ruhul bayan a juzuki na biyar shafi na ɗari da talatin da shida na'am to shikenan ƙala sai ya ce rabbi ya ubangiji as-sijnu ahabbu ilayya ni zaman kurkuku ya fi mun mimma yad'unani ilayhi akan abin da suke kira na zuwa gare shi nan cewa in zauna tare da su in biye ma ra'ayinsu domin ra'ayinsu nan ba ra'ayi ne mai kyau ba komi suka umarce ni in bi ƙarshe sai sun umarce ni da wannan abin mai muni ni ko ba zan iya aikata ba wa illa tasrif anni kai da hunna in baka juyar min da makircin su ba asbu ilaihinna zai sa in karkata zuwa gare su wa akun in kasance minal jahilina daga waɗanda suke jahilai masu saba wa Allah
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم أنت النبي يوسف da ya ga tsananin ratayen zuciyar matan da shi ne ya nemi gudu zuwa ga Allah to ya zai ya gudu zuwa ga Allah sai ya nemi kalwa to ya zai ya samu daman kalwa ba inda zai samu kalwa sai zai a kurkuku don haka sai ya ga gara ya nemi kalwa ta hanyar da ba su sani ba shi ne a kai shi kurkuku a sa shi a kurkuku sai ya zama ya kaɗaitu da Allah subhanahu wata'ala to shehu ya ce nan lokacin da yake ba ba daraja ce irin ta manya-manyan annabawa irin sayidina Musa alaihi salam da sayyidina Isa alaihi salam da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba yace da da zai iya zama ya koma yana zaune kuma Allah ya kare masa kaidin su ba tare da ya shiga kurkuku ba kowane mukami kowane annabi da irin mukaminsa na'am to wannan shine kuma shi yasa duk Allah in ka ga ya duk abin da Allah ya yi sai dai kai ya zama baka da ilimi amma Allah baya nu baya yin abu haka kawai babu da ba gaira ba dalili baya nuna kaman son kai misali duk da shi la yusalu amma ya falu amma ko yayi abu ya daga sai kaga bambanci tsakanin wannan girman da Allah ya ba mu wannan me yasa wani bai kai mukamin wani ba sai kaga akwai wani abu da Allah ya yi ma wannan wanda wannan baya da shi sa shi da aka yi ya zamanto ulul azim aka sa wa'ancan suka zama ulul azim min rusuli to kaga akwai wani abubuwa da Allah yake bance su da shi wanda su wa'anda ba su kai ulul azim min rusulin nan ba ba su da shi kaga ai Allah subhanahu wataala ya ce fanasiya walam najid lahu azama to ga ai wannan nisiyanun na wannan umarnin da aka bashi shi ya ciro shi daga azama ko ba haka ba to haka ne to shi annabi Yusuf yana da akwai irin waɗannan abubuwa da ake nuna cewa ya gaza wa mukamin wa'ancan ulul azmi min ar-rusul na'am yace fastajaba lahu rabbuhu sai ubangijinsa ya amsa masa to amma anan shehu ya ba mu wani wata wata wata wato hikima yace bawa in zai roki Allah ya roki Allah kawai ya bar wa Allah kofan shi yanda zai yi abinda kake so ya tabbata idan ka roki Allah ka ba wa Allah irin hanyar da kake so sai ya bi da kai ta wannan hanya ko kamar yanzu misali ka ce a maimakon ka ce Allah ka azurta ni a gida wanda yake mai kyau wanda ya dace da ni sai ka ce Allah ka azurta ni gida a bakaro ko a wuri ko to kai ka ce a bakaro ko ba haka ba na haka ya gada wasu sai ba ka yadda kake so in ya ga dama an gane amma da ta ba wa Allah ta bar wa Allah wataƙila sai ba ka a wurin da baka zata ba to shi ne to dai na yi misali ne da wannan yawwa in za ka yi roƙo kamar shi da yanzu yana son a raba shi da makircin wa'annan mata sai ya ƙayyade irin irin wurin da yake so shi ne kurkuku kurkuku kuma uquba ne yawwa to mu muna neman salama daga Allah subhanahu wata'ala ko da zai ba mu wani abu ya ba mu ta wani fuska ba ta irin wannan fuskan ba to shine ke yace to bawa in yana so ya roki Allah ya fawwada ma Allah zaɓi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala idan ko ya zaɓi abin da ya zaɓa to Allah yana iya amsa masa kuma zaɓin sani sai ubangiji ya amsa masa kuwa rabbahu ubangiji sai fasda zaba lahu rabbahu ubangiji sai amsa masa addu'an sa zuwa kurkuku fasarafa anhu hunna ya juyar da makircin matan nan da gare shi innahu sannu da shi ubangiji sami'un mai ji ne alimun huwa sami'ul alim shine mai ji kuma wanda yake masani na'am thumma bada lahum min ba'di ma ra'aw al-ayati la yasjununnahu hatta
na'am thumma bada lahum sannan sai bayyana ga mutanen fada waziri kenan da mutanensa min ba'di ma ra'aw al-ayati bayan sun ga dai lallai wasu alamomi duk suna nuna akwai fitina tsakanin zaman annabi Yusufu da matar nan waje ɗaya sai suka ga to menene maganin maganin rigima a raba su ko hausa suna ce ko maganin kiyayya ma sun ce rabuwa ko ba haka ba to dan haka sai sai sai sai suka ga kawai abin da zai yi maganin wannan fitinan a raba zaman idan an raba zaman ai kowa zai koma gefe ɗaya shikenan to sai suka ga la yusjanunnahu da su la yusjanunnahu za su kulle shi a kurkuku hatta hini har zuwa wani lokaci wato me zuwa lokaci wannan hayaniya da ake yi a gari ya zamanto an mance da ita an kai Yusufu kurkuku ba a jin wani magana ita ma kuma an barta ta zauna a fada babu wani tsangwama to domin matukan za a bashi za a bashi a cikin gidan to abubuwa za su ta tasowa abubuwa kuma in su ta tasowa to ba zai mantar da mutane wannan matsala na cikin gari ba sai aka kul aka dauke shi aka kai shi kurkuku aka ajiye shi a maimakon kurkuku ya zama azaba ga annabi yusuf sai ya zama azaba ga zulaiha saboda shi Allah subhanahu wata'ala ai ba azzalimin bawansa bane shi annabi Yusuf ai ba laifinsa bane ko to su bukatan su su aukar da shi cikin matsala kuma sun kasa aukar da shi cikin matsala sun dauki laifin sun tsora masa to sai Allah subhanahu wata'ala ya kai Yusuf shi annabi Yusuf da ya koma kurkuku sai ya zama malami mai wa'azi mai ibada ya shagaltu da abin da ya shafi Allah subhanahu wata'ala da ilmantar da mutane kaga ai taimakon su kai ko ba haka ba ita kuma sai Zulaiha sai ta zama ita ce take cikin kurkuku ga ta a waje amma ita ce ba ta da kwanciyar hankali shi kuma annabi Yusuf gashi a kurkuku yana da kwanciyar hankali sai ya zamanto kullum sai ta zo ta hau saman benanta a tana kallon kan kurkuku tana ganin ko za ta hangi wani lokaci annabi yusuf ya bullo ya zama ba ta da kwanciyar hankali duk tsawon zamansa a kurkuku ita ba ta da kwanciyar hankali kullum tana ganin meye ya za a yi ya za a yi ta ga annabi yusuf to haga ita ce ta zama cikin kurkuku kenan wada kala ma'ahu sijina wada kala ma'ahu sijina fatayan قال أحدهما إني أراني أعصر كمرا وقال الآخر إني أراني أهمل يحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتعويله إنا نراك من المحسنين Na'am, wadda a husu jina fataya ne, sai wasu samari biyu suka shiga kurkuku tare da shi, wanda suke masu hidiman fadar sarki, amma ba sarki ba waziri ba, maganan ta wuce waziri yanzu. Maganan ta wato darajar za a je maganan sarkin Misira gaba ɗaya, fir'aunan Misira na wannan lokaci, domin wanda Yusuf yake gidansa waziri ne, yauwa. to wa'annan kuma ma'aikata ne na fada wanda waziri ma a fada yake ai waziri memba ne na fada ko to ma'aikata ne na fada wanda suke hidima wa sarki to sai wani daga cikin munafukan ‘ya'yan sarki wanda yake son ya zama sarki sai ya sayi ɗaya daga cikinsu cewa ya sa wa sarki guba a abinci sarki ya ce rasu domin shi ne mai jiran gado idan ya yi haka to shi zai kusanta shi ya ɗaukaka darajarsa ya masa komai da komai ya kuma kawo kuɗi mai ɗimbin yawa ya ba shi to shi kuma wani mai shayarwa shi shi abinci yake kawowa shi wanda aka ce sa guba shi kuma wanda yake mai shayarwa shi kuma ya ji wannan magana to shi kenan wasu malamai suka ce sai ya same shi ya ce musa gubawa sarki a cikin abinci a abinci amana ba kai in kanu kana cin amana ne ba ci ba ce ya ce to shi kenan a bar magana da suka yayyayi da shi da ya gaba zai da ba sai ce shi kenan a bar magana don haka shi ya san lalle da alamu za a san tunda kuwa ya san da alamun za a san da aka ɗauko abinci aka kawo wa sarki to shi kenan sai shi mai shayarwa sai ya ga sarki zai ci abinci sai ce sarki karka ci abinci da akwai guba a cikinsa shi kenan sai ma wanda yake bada abincin sai ya ce sarki karka sha abin shan nan akwai guba a cikin shi kenan sai sarki ce a to yaya haka sai ce gaskiya na abincin nan an sa guba a cikin sai ce ko kai da ka fara magana ya ce kai ma akwai guba a cikin abin shanka ya ce eh ya ababu ya ce to shanye sai ya shanye sai ce to kai ma da ka ce babu guba a cikin abinci ka cinye sai ya ci to saboda kar sarki ya ce a ji a ɗaure mai cin abinci shi kaɗansa mai kawo abinci shi kaɗan sai ce to duk da yadda aka yi akwai munafinci a cikin al'amarin akai su kurkuku sai mun gama bincike to shine da suka shiga sai suka yi mitin sun ga annabi yusufu malami ba a masa izgili balle annabin Allah sun ga annabi yusufu wanda zai ce malam na yi mafarkin kaza kaza kaza kaza kaza menene fasararsa sai annabi yusufu fasararsa kaza kaza kaza kaza ne wanda ma zai malam shi sa aka ce karkai tambayar izgili yawa malam tambaya ni ma ina ganin na ga kaza kaza kowa na gaskiya yake faɗa su ma sai suka shirya na ƙarya wai kowanne sai kuma kowa ya faɗi irin abin da Allah ya nufa zai zama shi ne ƙarshensa shi kenan ƙala adu ma sai ɗayansu shi mai ba da ruwa sai ya ce inni a rani a asuru kamra na yi mafarki na ga ina matsa inabin giya abin da na gani kenan wa ƙala al'akaru shi kuma wanda yake yin abinci sai ce inni a rani a hamilu fauƙar a sai na ganni na ɗauko gurasa a kaina zan kai wa sarki ta kulu ɗairu minhu har tsuntsaye ma suna hawan kan gudasan suna ci kaga yana ganin shi ma ya tsira kenan kowa ya gani ai ni ma nayi na gani na tsira kai ma kai ka gani ka tsira to nabi ina ba mu labari mana da tawili fassarar wannan mafarki inna naraka mu muna ganin ka minal muhsinina kana cikin wanda suka kyautata iya fassarar mafarki na'am قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما إلا نباتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ana sai annabi yusuf ya ce la ya ce kuma da amin turzaqani babu wani abinci da zai zo muku wanda Allah ya nufin azurta ku da shi in dai ko gan shi an farki kowane iri ne in kuka kawo mun fassara zan fassara mu illa nabba'atu kuma sai na ba ku labari bi tawili da fassara sai in an farka abinda duk ka gani a bacci in ka so ka gaya mun zan gaya maka shi a farke kabla an ya ce kuma kafin ma lokacin fassara ne zo sai in gaya muku don ba haka ba ai fassara bai ma'ana ba fassara shine an gaya maka an nuna maka abu a mafarki yana rufe kafin yanayi kafin fassarar mafarki na zahiri wato bayyanan abin ya zo sai ka samu wanda zai ce maka ai kaza kaza ne ka ga ya zama fassara amma in sai da ka gane ne to kai ka ga fassarar da kanka ai to shine yake shi yasa yace kabla an ya ce kuma kafin faruwan abin ya zo zan fassara muku abin kafin faruwansa shine ya ce kuma din ita zali kuma wannan abu da kuga ina yi na fassarar mafarki mimma allama ni rabi baiwa ce daga ubangiji na ba kirkire nake yi ba kage ba ne din ya fahimci cewa akwai wani malami na neman gajiyarwa da kuma jahilci a cikinsu yace ubangiji na ne ya sanar da ni wannan baiwa ce daga Allah inni ni tarattu millata qaumi nayi watsi ne da addinin wasu mutane la yu'minuna billahi da basu imani da Allah ba sai Allah ya mun baiwa wahum su kuma kafiruna sun kafirce bil akhirati da lahira basu imani da ita ba don haka duk wanda yake so in fassara masa mafarki to gaskiya ya bi hanya yayi imani da Allah ya kuma bar kafirci wannan haka ake son duk wani malami ya rinka yi duk abin da za ka yi da duk abin da kake yi ka nuna wa jama'a cewa kai ɗin nan wannan abu fa Allah ne ya baka dama ba wai yin ka bane domin don Allah kake yin abin nan dole ne ka nuna mutanen da kake kake tare da su wannan saboda su nasabta abin zuwa ga Allah kar su nasabta abin zuwa gare ka kuma ka musu wa'azi ka ja hankalinsu domin amfanin baiwan da Allah ya maka kenan ya zama wannan baiwan dalili na shiriyar mutanen da kake tare da su shi yasa ko menene ko yaya kake da mutane gara ku bata da su kai tun da kai na Allah ne so kake ku daidaita da Allah duk wanda yace zai barka ka kore shi ma in ka fahimci sharri ne shi ba ma kafin ya barkan ma ka kore shi ya fi masa alheri saboda baya da amfani zama da kai kai zaman ka zaman shiryarwa ne shi kuma zaman su zaman yan duniya ne duniya kawai yake su to shine annabi yusuf ya yi musu wannan ya ya musu wannan kaga da fassarar kawai zai kama yi musu amma sai ya kama musu mene faɗakarwa na'am واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون to wannan abin da ake so duk wani malami ya koya kenan malami mai karantarwa mai tafsiri mai wa'azi ne menene to wannan ake so ya koya la ya kafu fillahi laumata la'imi ba ya tsoron zargin mai zargi tare da Allah jiya muka muku magana Allah ba na raba ka da mahaifinka don ya nuna la ilaha illallah to ina wanda kuka haɗu kawai a layi mahaifin kama Allah raba ka dan ka koma ga Allah to ya ba za ka rabu da wanda kuke tare ba dan ka koma ga Allah dan ku daidaita da Allah to za ka zama da mutum la tashab shi hasufa suka ce la tashab man la yulhiduka haluhu wa la yadulluka maqaluhu karka abuci wanda yanayin rayuwarsa ba ta ƙara ma kainin bin Allah kuma maganarsa baya shirye da kai duk bayan Allah magabata za mu ga haka suke haka annabi Isa ya yi ko wa lokacin da yake ubure ul'akamaha wal aurasa duk sai ya ce mene bi iznillah an gane haka Asib bin Barha ya yi da yayi da gadon Bilqis ya bayyana gaban Annabi Sulaiman sai ya ce mene haza min fadli an gane wancan mutumin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kissarsa wanda sarki ya nemi halakar da shi dan ya je ya gane gaskiya a wajen malami ya rabu da boka ko lokacin da yazo yana magani wa mutane suna warkewa wasu su ce ashe kana warkar da mutane su a ni ba na warkarwa Allah ne yake warkarwa don haka duk malami ana so an ya sukan nasa ila rabbihim ba ya sukan nasa ilaihi ba su a shiraren mutane kuma sun ga malami ya tara jama'a watakila har yana samun wata albarka na rayuwa sai su ɗauka wannan jama'an shi ne damuwarsu ya za a yi su ma su tara jama'a ko da ba su da ahaliya kuma ya za a yi su samu wani jin daɗin rayuwa ko da ba su da ahaliya to wannan shi ne matsalan tun tsakanin annawa da sauransu to duk wani malami wajibinsa shi ne ko wani magani allah ya sauhare maka ko wata addu'a allah ya hore maka ismin abin ko menene ya kamata waɗanda suke zuwa suna amfana da waɗannan abun wannan abu Allah ya baka ne dan ya shiryar da kai zuwa ga girman sa ka shiryar da mutane su yi su san shi su bi shi don haka ta karkashin wannan abin da ya kamata ka nuna musu kenan kamar yadda shehu ya faɗa wal ummatu qasdi fihi mu an asuqahum ila ila hadratil barrir rahim ilahuna duk mutane da kaga ina tare da su ba wai na son in more su in ci amfanin su in ci kudin su in rinka jin daɗi ina samun hadiyoyin su bane a'a qasdi fihim manufa na a cikin su an asuqahum in kora su ila hadaratil barrir rahimi zuwa ga halaran mai alherin nan mai raman nan ilahu na ubangiji to shine nan ma shi ma annabi Yusuf yake don nan duka irin wa'annan nakan tsaya ni bayani mai dan faɗi akai ne saboda la yajuzu ta'khirul bayan an waqatil haja mahallin shahidi duk abin da annabi yusuf aikinsa na annabta ya fara yanzu an gane yauwa shi fassarar mafarkin nan mu'ujizarsa ce mu'ujizarsa ce to ba zai ta fassarar mafarki kawai wannan ɗauki farke tafi zai amfani da shi wannan ɗauki fassara tafi ba ba tare da ya sanar da su cewa fa wannan baiwa ce daga Allah wanda ya su rabu da wancan abin da suke bauta su dawo kan Allah da shi ne ya fara kira kenan da'awa kenan yana yana isar da sako yana da'awa kuma yana nuna mu'jiza don haka aikin annabi Yusuf da annabta ta fara daga kurkuku ina fata an gane mahallin shahidi kenan sai ce inni tarattu millata qaumin ni nayi watsi da addinin mutanen da la yuruna billahi ba su imani da Allah ba wahum bil akhiratum kafiruna sun kafirce da lahira duniya kawai ce ta dame su wata ba'atu sai na bi millata aba'iya ya nuna addinin sa mai asali ne na bi addinin iyayena shi yasa ma malamai da yawa na ga sun yi suka ma kan gaskiya mafi yawancin yan uwan annabi Yusuf nan ba annabawa bane sun ce ba annabawa bane annabawa ba za su yi irin wa'annan abubuwan ba har sada mugun kudin su ce ba annabawa bane ya za a danganta to gaba ɗaya ma mafi yawancin malamai sun tafi akan ɗayan biyu ne ko dai ba su samu annabtan ba sai bayan da suka tuba suka dawo misira suka zauna tare da annabi yusuf suka zamo kamar da suka ce ta kono min ba'adihi aw salihina to wataƙila lokacin ne annabtan ta zo idan ya tabbata annabawa ne ko kuma eh shi to wancan abin sun yi shi ne a yaran a lokacin da dai yaranta ko kuma a lokacin dai ya ƙaza rabbaniya ba ta zo musu ba faɗaka ta ubangiji ba ta zo musu ba ko kuma ma kwata-kwata dama ba annabawa ba ne annabtan Allah ya gadar da ita ne kawai wa annabi Yusuf da yake shine Allah ya masa wannan daraja din to abin da suka tafi kai kenan kuma ni na na natsu da haka saboda ba za a ce annabawa a nuna ɗabi'o'in da ba na mutanen kirki ba a ce annabawa wani sai dai watakila bayan sun yi wannan abin suka gyara suka tuba har baban su suka ce ya ya abana istaghfir lana ko zunubana to watakila bayan nan ne sai suka samu nubuwa din domin dama ai duk ƴaƴan gidan annabi ne yawa kuma dan ashe su ba annaba bane ba matsala bane akwai wanda ma dan annabi ne ma kwata kwata ma kafiri ne ko ba haka ba to amma dai ala ayi halin yanayin da aka nuna sun sa mahaifinsu a ciki da kuma yadda suka yi ta bugawa da mahaifinsu a jeka ka dawo ko wannan yana nuna annabawa ba za su yi wannan don haka kwata-kwata a wanda lokacin su ba annabawa ba ne ko kwata-kwata har abada ba annabawa ba ne ko kuma bayan an yi wannan waƙiya ta auku ne suka samu aka ba su annabta ɗin kuma dama ai ba masu annabawa kuma ana magana ma'asumai ne ko to ka gani to ma'asumai ne ba adan nubuwa kenan kabilan nubuwa ba ma'asumai bane to a wannan iskalin da malamai suka kakkawa da cewa ba annaba bane kusan ya fi zama yawa ya fi zama a hankali na wata ba ta millata abaiya ni na bi addinin iyaye na ibrahima annabi ibrahim wa ishaq da annabi ishaq wa yaquba da annabi yaquba ma kana lana an nushrika billahi min shay'in mu ba zai taɓa yiwa gare mu mu rinka tara wani abu ba Allah ba tare da Allah ya zama wai shi ma Allah ne tun asalin mu ba mu haka saboda kariyar da Allah ya mana zalika wannan tauhidi min fadlillah falalan Allah kenan alaina da ya mun da ya mana wa alan nasi ko falalan Allah kenan da ya turo mu da shi mu isar wa mutane su ci riban sa to wannan kokarin da muke yi shine lakin na akasaran nasi mafi yawancin mutane la yashkuruna ba su gode wa Allah bai wanda ni da ya kamata su gode wa Allah da samu na annabin Allah ya zo ya zama ya zama rahama gare ku ya zama ceto gare ku amma ba su fahimci wannan ba sai ya zama to su kuma a wurin su to kaga wata kila ma kaga nan ma ya tafi har yan uwan sa kenan zalika fadlillahi alaina wa ala nasi da sai su gode wa Allah a gidan mu an samu mutumin da zai zama tsare ban Allah amma sai zama kuma shedan ya ya halakar da su da kuma sauran mutane gaba ɗaya an gane ga wa'annan su kuma so suke ma in zama lalatacce ko walakin na aksarar na sai dai mafi yawancin mutane nan kaga bai ce la ya alamu ba sai ce la ya shukuruna ba su gode wa ni'imar Allah da ya musu su fahimce ta su gode kuma su gode ma Allah da ya yi su a maimakon su bauta ma waninsa nan يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله خير أم الله الواحد القهار يا صاحبي السجن يا أبو كينا نكرككو nan ba yana nufin su kaɗansu ba ne duk wanda yake kurkuku yake mawa'azi a arbabun don Allah yanzu gumaka mutafariquna daban-daban a ce wancan ma ubin Allah ka ne wannan ma Allah ka ne wancan ma Allah ka ne wancan tsaniyan ma Allah ka ne wancan rana haba mutafariqo daban-daban khairun su suka fi zama alheri ga mutum amillahu alwahid alqahar ko kuma Allah kwaya daya wanda ya rinjayi kowa da kowa a ce shi ne ubangijinka shi yake jagoranka wanne ne za ka fi samun natsuwa kamar yadda Allah ya buga misali ko rajulun fihi shuraka wa mutashakifuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala kai wannan ce ai ni ma ubanka ne yi nan wanda ce kai dawo nan ni ma ubanka ne dan kai kaza wanda ai ni ma ubangijinka ne yi kaza to wai da wanda kuma shi ubangijinsa baya ɗaya ne sai je ka ɗauko kaza kawai shi kenan baya da tanka baya da masu tankawa waye yake da kwanciyar hankali to shi ne dukkan mun to kaga duk zancen annabawa iri ɗaya ne amin lawal waye dil kahar na'am ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaytumuha سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون na'am kaga an bar maganan kurkuku ga admin za a koma wa azizan lakawai ya ce mata abu duna ba wani abu kuke bauta ba kuke bauta ma ba min dunihi ko ma bayan Allah illa asma'an sai wasu sunaye sammai tumuha wanda kuka kirkire su antum ku wa aba'ukum da iyayenku kuka kirkiri sunayen kuka ba su kuka mai da su alloli wannan shi ke nuna ma cewa wa'annan subudin wasu wa'a ya gusa ya uka nasara hubal menene da wasu ke cewa ai da bayan Allah talihai ne to wannan ma da akwai shakka a kai tunda qur'ani ya sha cewa in hiya illa asma'un asma'un sammaytumuha antum ba hukum ba wai wasu mutane ne sanannu ba ku ne kawai kuka zauna kuka baccin daren kuka waye gari kawai kuka ce kun kirkiro akwai kaza kaza kaza kaza to kaga inda zamu bi ka'idan qur'ani wancan na masu tarihi ne wannan kuma qur'ani ne qur'ani ya ce babu wa'annan abubuwa ma kwata kwata babu su ma ba wani su wuddan wasu wa an waya gosa waya koka babu wa nasara duk babu asali kawai wasu sunaye ne da wasu suka zauna suka sha kunun su kawai suka rubuta suka ce a zo a bauta musu suka yi wannan ite suka ce wuddu ne suka yi wannan dutse suka ce suwa'u ne suka yi wannan suka ce yabuzu ne wannan ya uka ne wannan nasara ne wannan kaza kaza ne kaga ga wanne zamu ji zamu bi abin da Qur'ani ya faɗa ne ko za mu bi wani maganganu ko da hadisi ne ma in dai ba karfin su ya kai karfi ba kaga dai ayan Qur'ani ayi anan ta nuna sabanin haka an gane ko asma'an asma'un sunaye ne sammaitu ma wanda ku ka nada su antum kuwa aba'ukum da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan ba inda Allah yake akwai wayannan mutanen ko akwai wasu masu kama da haka balle ma har Allah yake a bauta musu balle ma har su zama abokan tarayyan Allah in inal hukumu shi kan mai yanke hukunci ai babu mai yanke hukunci illa lillah hukunci sai na Allah ne shi yasa a cikin ilmu usulul fiqh farko abin da ake cewa alhakimu huwa Allah farkon alhakimu huwa Allah duk wani abu da kake din hukumu inil hukumu illa lillah dan haka Allah ne in ka ga tsaya ko qur'ani ko hadisi ko menene alhakimu huwa Allah dan haka shi hadisi shi shi qur'ani shi ya haifar da hadisi shi hadisi shi ya haifar da da qur'ani da hadisi su suka haifar da istinbadi su suka haifar da iyasi suka haifar da mujtahidai duka dan haka duk hukuncin yarju ila Allah subhanahu wataala ne inil hukumu illa lillah to an dai Allah ne zai yi hukunci ba ku za ku yi ba shi ya yi ku shi ya yi duniya shi ya yi abin da ke tunanta shi ya yi komai da komai kuma shi kayansa ne kuma shi zai yi hukunci to ga hukuncin da ya yi a mara shi ya yi umarni ne Allah ta abu dukar ku bauta wa kowa illa iya wuce shi to ya za a zo wani kuma hukunci daban a baku shi Allah ne dai mai hukunci to ga hukuncin da ya yi a mara Allah ta abu Allah ya umarnin kar a bauta wa kowa illa iya wuce shi zalika dinul qayyim duk inda kake neman addini wannan Allah shi kadai ne ba a bautawa kowa sai shi shine addini madaidaici in ba shi ba ko ba addini bane madaidaici walakin na akasaran nasi sai dai mafi yawancin mutane kaga nan sai aka wala ya alamuna mafi yawancin mutane jahilci ya mutu yawa ba su gane hakan ba tun inda sun gane cewa inal hukumu illa lillah kuma amara shi kuma Allahu amara Allah ta abudu illa iya to wane ne kuma za a karɓi umarninsa babu duk wani wanda zai cuccuɗa wa magana ya kawo maka ba Allah ba ne shi kuma Allah bai ce kai abin da ya faɗan ba ka watsar da shi kawai na'am يا صاحبي السجن أما أهدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطيب من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وأن جمع وعزي dan kar ku je lahira ka mutu a je amma hukunci ka tafi kafiri bari a sassauta ma tun yanzu kan musulunta ka riga ka yi in ma kai ne aka yanke ma hukuncin kisa dai ka tafi da imani ko to annabi Yusuf ya gama aikinsa to yanzu sai ya dawo fasarar barki ya gama wa'azi ya sa su a hanya dan to ka kwatanta da a ce kawai ce masa ai kaza kaza ne ku tafi bai tafi yadda ya mutu a kafiri babu wannan wa'azin annabi bisu bai aikinsa ba kaga da matsala ko kuma su annabi annaba amarhumullah an yuballigu dole ne su isar to sai ya ce ya sahibai yasjini ya abokan zamana na kurkuku amma ahadukuma amma ɗayan ku kamar yadda kuka faɗa fa yaski rabbahu khamra zai je ya ci gaba da shayar da ubangijinsa giya wa ammal akharu amma ɗayan duka yace duk za ku fita bayan kwana uku nan da kwana uku za a cire ku amma ɗayan fa yuslabu za a kama shi a bankare shi a tsire shi har ya ruba da ta kula tsayar min ra'asi tsuntsaye su zo suna tsatsagan naman kansa suna yayyagiya suna cinye suna jijiya suna tashi sama suna cinyewa su ta ba mu yi wani mafarki ba fa da gangan muke a yi mun shirya ne kawai muka gaya maka ya ce ƙuri al'amuran ladifi ta tafi ya ne abinda kuka nemi fata wannan an yi an gama allah ya hukunta haka za a yi ba ya ce ku yi ƙarya ko ma ya ne dai kun diga ku shi yasa aka ce kada mutum ya kuskure ya yi ƙarya manzo allah ya yi ta shididi aino akan mafarki ya ce duk wanda yake ƙaryan mafarki allah zai tashe shi a ranar lahira ya ce masa ka yi gashi a filin kiyama ce yi gashi yi halitta kwayan gashi ba wai ya shiga gashin kansa ba yau ya haka cikin iska ya yi gashi in kuwa bai yi ba wuta za a kai shi saboda haka kirkiran mafarki karya ce mai muni amma wasu yanzu a zamaninmu sun mai da shi kamar wani hanya ne na neman girma da cin duniya mutum haka kawai ya bugi kirjin sai ai na yi mafarki ko na ga kaza balle ma mai muni ka ce ka ga manzon Allah tabbi ka ga ga ƙarya mafarki ga ƙarya wa annabi ko babanka ne ka ce ka gan shi a kasuwa baka gan shi ba ya zo ji labarin ka masa ƙarya ka gan shi a kasuwa za a daidaita to balle manzon Allah sallallahu alaihi saboda haka babban magana ce da yawa mutane ina jan kunne wa matasa ina jan kunne wa mutane yawa kar ka yadda baka bi mafarki ba kai ƙaryan kan farki wallahi wuta za ka je inji manzon Allah za a ce a filin kiyama ka halitta gashi a cikin iska in baka halitta ba ko wuta za a kai ka saboda haka ba a son ƙaryan mafarki ko da wasa na'am وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
فمن زونا دا شيخ صلاح الدين jikan shi zuwa radiyallahu anhu an wajen yarsa muna nake muna tattauna nake masa wasu tambayoyi to sai yake cewa akan irin da'awa da mutane suke da'awa yace ai da'awa babban sharri ne ga duk wani wanda yake mai nasabtuwa zuwa ga sufanci ka ce kai kaga Allah ya baka mukami ko kai ne sahibul waqti ko kai ne duk dai wani abu dai da awa ka rinka ganin kai ka kai mukami kaza ya ce shehu ya musu hudu ba mai razanarwa a kan wannan ya ce idan ka yi da'awan mukami to Allah zai hana maka wannan mukami har abada azabar farko kenan da zai maka wannan mukamin ba za ka samu ko wilaya kai da an kai wali ne ko wani abu to Allah zai hana ma wannan mukamin har abada sannan kuma duk bala'i da jarrabawa da Allah yake dora na mai wannan mukamin Allah zai dora maka a rayuwanka na duniya a ba za ka samu ba ma an haramta maka mukamin amma irin jalala da suke tasowa wa mai wannan mukamin wanda mukamin yake bashi yake bashi kariya daga wannan jalalolin da fitinonin to kai kuma baka da kariyan kuma Allah zai dora ma wa'annan jalalolin shi ne ce wani mai da'awan mukami ne kaga ya yi wani albarka ya zama mutumin kirki duk an ba ku a sami neman girman banza da wafi da bata wa kanku duniyar ku da lahirar duk wanda suke da'awa mutum ya zana da'awan sharif sai kaga ya kare wani garma garma ko sharif ta kare da'awa ko ya da'awa mun shi wani wali ne ko wani zaɓaɓɓen menene sai kaga ya kare wani garma garma haka wani huhuhu wani sususu wani huhun ma'ahu kuma a cikin talauci dama duniya yake so kuma a talauci zai kare saboda haka babban haɗari ne mu kiyaye ƙarya wa Allah sadaqallahu alazim wa ballaga rasulul karim wa nana ala zalika min shahid